za mu tashi akan aya ta hamsin da takwas wanda ne karanta mana a yanzu a yanzu shi ne sai da iya ashini dan maulan shi ta yi suman bauchi zai fassara a sai da iya bashiru dan maulan mu shi ta yi suman bauchi Allah ta da Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن يعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لبعوله والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق تقي الرجال العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يلمزك في الصدقات فإنهم منها ردود وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون wannan aya kamar yadda muka karanta jiya ta sauka ne kan harko sun zuhairi a tamimi wanda aka fi sani da zulko isa imam bukhari da muslim sun rawaito hadisi daga sayyidina abu sa'idi al-khudri wato malik bin sinan radiyallahu ta'ala anhu yace muna nan tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Hunaini bayan ya raba ganimar Hunaini da ya kammala sai harko sunan Zuhairi ya zo gaban sa ya tsaya yace ya yace masa ɗaɗin kai adalci a wurin billahi annabi ya fasa sallallahu alaihi wasallam yace ومن يطيع الله ان عصيته يقول نصاب الله وزيته او روايه فمن يعدل الا ما عدل ان بني ادم وزيت ادم سيدنا عمر يزاري تقول يا رسول الله فمن انسان مكي يا دوم نبي يا دوم كايو ماذا رسول الله يا kamar shi wasu kila yana sallah wata riwaya suka ce Khalid dan wani shi ne ce kamar mai Isra'il shi har Khalid yana cewa rubba rubba musallin la tujabi salatu halaki wa ta'ala na tudu ya rasulullah ya rasulullah ta kani mai sallah yana sallah sallar goma ƙogoron sa ba ta wucewa barantana kuma a ce ta ce zuci kamar in kashe shi ya yace yace inda mithli hadha yakun rijalun sufahu ahlani yaquluna min qawli khalil barika تهجرون صلاتكم جنب صلاتهم وقراءتكم جنب قراءتهم يمرقون من الدين مروق أصحاب من الخلية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عادل ya ce wannan mutumi ba shi kaɗai ba ne bayan na tafi a wanda su fito a kuma shi ɗin masu zama ya tsawon kwana yana cikin shi wannan harko sun zuwa ne yana cikin shugaban kawariya wanda sai ta je kashe shi a yakin na harwan a ƙarshe shi wannan mutum da yawa da kashe gudu ya ce akwai samari da su ji masu wawaye hankula irin masu tunani irin nasa abu kaɗan za ka ji ce Allah ya ce annabi ya ce annabi ya ce annabi ya ce in kun ga sallar sai ku da sallar idan kun ji karatu sai ku rena karatunku amma kuma sun fice daga addini yadda kibiya take ficewa daga bakayin harba ya ce wallahi in na rufe su sai na musu yin kisan da Allah yi wa adawa in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ba su bayyana ba wannan ya cikin mujizoji manzo Allah talatin ba su bayyana ba sai zamanin kai na Usman wannan shi ya rubutu da bayani ya shiga cikin fitnan Usman yana cikin waɗanda ta kai kai na Usman Madina kuma bayan sun yi ayyuwa sai na Ali su ne kawari jawon da suka yi tawaye wa sai na Ali a yakin sirri lokacin da aka yi takiyin su suka tilasta shi a daga mutanen sham su daga Qur'ani dole ya yarda ba da sun gaba ne radiyallahu anhu daga baya kuma bayan ya tafi takikin da aka je aka yi shi wakilin bangaren ma'awai shi ne amurin as wanda ya wuce bangaren da ina dubo shi ne abu musa ashari ne radiyallahu anhu jami'an ya je sai shi amurin as watakila allahu alam ya yi ta'awilin a harfin kuda ba wai muna tabbirin abin da yi ba amma dole a nema su haɓai mafita tun da yaƙi ɗan yaudara ne a yaƙi sai ga idan ya yi abu musa ashari wa yau ana mun kaman ba wani abu bane da haka sai ya masa dabara ɗin kuma ya masa wayo ya zama abin da ya lalace a ƙarshe a ƙarshe sai ya zo ya sanar abu musu ashe ya fara sanarwa cewa yanzu mun dai da abokin magana tun da dama suna magana ya za a haɗa kan al'umma sai ƙarshe shi an sai ya ya gamsar da abu musa cewa a sauke duk na ɓangare guda biyu ma'ana ɓangaren sinari da ɓangaren ma'auya akwai al'ummar musulmi sun su zaɓa to ya zama shi ya fara magana ya ce ya sauke ɓangarorin abdul azai da shi wata ya ce ta kungiya ce ya sauke na ɓangaren ni ba tabbatar da nawa to wannan dai dama sahabbai ba masu ne ba ne suna yin kuskure amma kuma iyayen ne ba wanda babansa ba da kuskure kuma ba wanda zai hora su yi kadar ta'abar sakamakon gaskiya ya lissafa maka da kukan mahaifinsa yake baban sa ya yi kaza ya yi kaza ce ni gaskiya ba zan koyi shi da gaskiya ba ko akan mahaifi ba wai a koyi ba ba wa zai yi ko ta tafarin gaskiyarsa a ba zai yi ba in yi wani a fasu na zai ga kamar wani ya ci masa hukunci to a takaice dai takin yawarware sai su kawai da suka ce aiki da hukunci zaɗin da ai dama ya ce ya hakkama abdulmur az ya hakkama abu musa ashari da abdulmur az ya karbi takin din su ma ai dani Allah ya ce hukunci dalla na Allah ne a takaice suka masa tawaye suka balle da su shi za ki su kawari ai allazina kharaju ala imani wanda suka balle wa sarkin musulmi da na ali na ali zalika sallallahu alaihi wa sallam da shi to shi wannan harkokin su zai da wannan magana yana cikin shi yana cikin kawaida in an ce kawaida waye sara sulku sai ce wai harkokin su zai ai sa'ada ne ya kama zaka gaskiyar su ne ya kama zaka amma yadda ya ce wa mutumin da ke toma annabi da adalci ce annabi bai adalci ba ai su ga mummunan sara ko su ga mummunan sara gaskiya ne tunda annabi ya ce da bai yi yadda ya su masu ya kashe su da ikifan adalci to daga baya da suka bari sai na ne yake lamanu suka yi kasar sahabbai suna kashewa duk wanda suka da ne suke masa kayan ta abin da ya ta kayan dan mamuri da amma mun tuba in yi da sai na ne ya fara fara da su sai yanka shi to daga baya suka yanka Abdurrahman dan Hadi bin Abi Bakta da shi da matarsa suka farka cikinta tana da yayi ina da ya zai kimar ruwa sai ga jini sai ya ce a ta samun jini na ana zuwa sai aka ga sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kashi da matarsa sai ya ce a to waɗannan mutane ba shawar da ya kamata in gama ba sai na gama da su ya ɗaura dutse da biyar lawa hannu da sojoji aka je aka yi yakin na hawa a nan ne aka kashe shi wanda ya wannan magana na wa minhum man yadda fi sadaqati kuma dama annabi kansa ya yi wa misali a kawai za ka yaƙe su a ƙarshen lamu in ka yaƙe su ga kamanninsa na halitta in ji mamman Allah in dai aka buɗe jikinsa aka yi kamannin da na jin sabon nan in ji da in ji mamman Allah to lalle shi ana so aka bincika kawo aka juya shi aka yi kamanninsa na cikin jiki sakin da mamman Allah ya tabbata lallai sai na ya yi daidai wajen yaƙar kawai jawa kamar yadda ya daidai a jamar da su ci duka shi ke da gaskiya sauran ɓangarorin sahabbai sun yi kuskure Allah ya yi musu kuskuren bai ba su na take shahadi shi kuma ya yi daidai da jallar shafani wa min wajen da suka fi sadaka fa inudu in an ba su a cikin kuma minaha a cikin sadakar karatu sai su yadda wa in lam yuqa minha in ba a ba su kuma ba ma idan wanda suka kuma sai su da kashi suna suka suna layi
ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون
وأنهم ردوا ما آتيهم الله ورسوله فقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راجعون الله يتيح الله سركي ولو أنهم ردوا ما آتاهم الله ورسوله maimakon in an ba su dukiya su ce sun yarda su nuna yarda da manzo Allah in an hana su yi ina ma a ce radu ma atahum Allah wa rasuluhu ina ma a ce sun yarda da kaso irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda Allah ya kasa ya ba su abinda manzon sa ya raba ya ba su su yarda da shi wa qalu fi hasbuna Allahu Allah ya ishe mu da mu ita dukiya ai ba ta isa amma Allah ya isa mana ya ishe mu mun tabbata sai ji da Allah mun fadi wa rasuluhu Allah zai ba mu daga falalansa da shi da manzonsa da ba ku ji girman manzon Allah ba. Allah ne ke badawa ba annabi ba annabi na sadiqa wa Allah huwa al-muti wa ana al-qasim amma kaji Allah ya ce Allah da manzonsa su za su ba mu daga falalansa ashe raba sunan Allah da manzo da sunan tauhidi ashe kaushe wa Qur'ani raba sunan Allah da annabi da sunan wai tauhidi to wannan ya ce shi innal ladina yashuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin wa yuriduna an takuna dhalika fa ulaika hum al-kafiruna haqqan wa'adda da shahararrun azabun duniya cewa duk wanda ne ne raba tsakanin Allah da manzanninsa ko da manzon sallallahu alaihi wasallama to in mai wasa ba zai fada wancan narko da aka bin ya kalmai a sayyidi da lafiyi wa rasuluhu inna ila allahi raghibun inna raghibun ila allahi mu dai muna kwadayi ne zuwa ga Allah Allah ya ba mu ya kara mana
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمولفة قلوبهم وفي الرقاب والغائمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والحان والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل فريدة من الله والله عليم حكيم to da suka ce annabi bai daidai ba ومنهم من يلمسك في الصدقات هل تكي أي بتمن ظن الله أكد وصدقة شوى بيدي بقى توسجوا شو صدقة با النبي كي ربا تبا الله كي ربا da kuma waɗanda ya raba ya bawa iyaka sadaka ga waɗanda ake bawa inna masadaqatu lil fuqara'i ita sadaka sadaka ba ta kowa ba ce Allah ya riga ya raba waɗannan da za a lissafa mutum takwas su ne lil fuqara'i fakirai wal masakin da miskinai malaman fiqh anan sun yi sabani tsakanin fakiri da miskini waye ya fi talauci a mazhabar imam abu hanifa annahuman ibn sabit wanda ya zuciya ta shekara ɗari da hamsin shi a wurin sai ce wato miskini ya fi tasiri da talauci aka ce me da ne ga imam ya ce alƙur'ani Allah yake cewa falakta hamal aqaba wa ma adraka man aqaba fakku raqaba أو الآمن في يوم ذي مصطبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مجربة ذاك مسكين يتلوش bayan Allah ya kwaɗaitar da kashe kuɗi dukiya musamman wai ina ma a ce mutane su yi kutse iktihamun aqaba aqaba yana nufin wato mutane su yi kutse su faɗa cikin wahala wacce kama a ce su yi kulkulbala ko a ce su tare a rada da ka shi ne ake hawan aka ba abin da kike gani kamar in ka faɗa haɗari ne saboda neman lahira falatta hawan aka ba wa ma a daka man aka ba fakkura ka ba bayan Allah ya tanka ko ka san mene ne ake nuna da aka ba a nan fakkura ka ba 'yantar da wuyan bawa an tsarin fiyoyin zimar da ba ko cewa ba ran da abin ke a ba ba ran da kowa ke da abin da zai ci ba a yawon zimar da ba ranar da ake tsananin yunwa da wahalar rashin abinci kai ko ka ci ne gaskiya wa za ka ciyar yatiman za ba ka ba maraya ɗan dare su mafuka cikin yarsa tanda yana da haƙƙi an miskina ko miskini za mata wata miskinin da ke zane kan joma ya tabar marbaran ma bai ita a ƙasa yake ba a ƙasa to kaga wannan yanzu shi yake ya fi fakiri talauci imamu shafi ya ce a a ai fakiri ya fi ya fi talauci a kan miskini haka ce kai kuma imam ya ka samu wace riba a ƙur'ani a ina ya ce zo su kani Allah na ba mu labarin wasu miskinai ya ce an masa shi na tufaka na tsaye masaki na ya amalu da fitsari fara ta na yi ba jirgin ruwan nan kaga jirgin ruwan da kiwon masu kyau jirgin ruwan nan ina ce a ta yi tare da masu da suke da rago faraka hago ala faraka da tuka ka ala da kishi a imrin to an masa shi na su jirgin ruwan nan wakana kilo na bari ana yin zan mutane an su bada cikin ruwa amma suna miskinai a wannan tafiya ta talauci kuma duka alƙur'ani amma gaba imam malik ne zama allah biyu waɗansu malamai a cikin malikiyar sun karkata wajen fassara da abuwa ne sai waɗansu kuma suna tare da imam shafi sannan har yanzu waɗanda suka ce a miskini shine wanda yake yawo yana bara ba kamar fakiri yana cikin talauci ba wanda ya sani ba ina dalilin masu ce kuma alƙur'ani a ta ina so su bakara ya ce ne fukara in da zina osu ko fi sabi lillahi la yanta tuna darba firardi ya hasi kuma jayo abin ya abin maza min ta'affu ta'rifun islam la yas'aluna an-nasa ilhafa wannan qur'ani ne ta'rifin wani ne fakiri fakiran nan waɗanda aka tsare su saboda Allah wato ba sa iya yawo a bayan ƙasa ba sa iya shiga jihadi saboda kansu la su zama da ya su jahil annan ya ta'afu wanda bai san bai ga sai daga masu kuɗi idan ya ga ba sa bara ya ga su farfar bai ga su cikin wahala ba tarihin su sunahu za ka gane su da alamomin su la yas'aluna nasu ya hafa ba sa bara suna roƙon jama'a suna matsawa sai an ba su ba sa yin haka saɓani miskini to haka dai akwai hadisi da wannan sura suka laysa miskinu من ترده اللقمة أو اللقمتان أو الدينار أو الديناران فالمسكين yana cewa miskini ba wanda za ka yana yawo wuri-wuri ba ne a bayan sadakar dinari ko loma ɗaya goma a miskini shi ne wanda yake zaune ba mai iya ganewa abin da yake ci sai shi su ke ci to haka dai saboda wannan fadin Qur'ani da fadin hadisi magana sun sai zo ya isti'adi duka ma'anoni da malaman su da kawo a yin kuma rai wani masakin wani masakin wal amilina alaiha da masu aiki kan kan waɗansu sun ce abu da za su ce miskini fakiri ya fi talauci suka ce saboda annabi ya ne sanar da ya ne tsari daga fakir daga sadau daga fakir Allahumma ya wuzu ka min fakir wa jubni zuwa wa kasri wa min galabar dayi wa ƙarin rijiya Allah na ne tsari gaba da talauci da rabantaka da kasala da ake bashi ya ci ya ci wato ba shi galaba a kaina ko kuma ƙarfi ko ko na gwamnati ko na masu zaman kansu a ce sun yi galaba a kaina Allah ka kiyaye wani ne manzo Allah yana koya mana wannan addu'o'i sannan a suka ce miskini kuma da ya ɗaga su ya ce Allahu ayi miskinan wa azizin miskinan wa shuri miskinan kuma masakin Allah ka raya mina miskini ka tashe mina miskini sannan kuma a kashe kan sai da tashin cikin taron musulmi suka ce kaga nan ya nuna fakiri ya ci talauci kenan to duka dai wal'amina alaiha masu aiki kan zakkan su ma suna da rabo ciki su masu aiki kan zakkan su ne su'atu wato sa'i sa'i sa'i da za a tura su su dauko zakka daga wurare su ma yan ce za a ba su rabo su a ciki ko kuma masu kula da sojin da ake ake hannun takkar su ma za a basu a ciki idan kuma dabbobin ne masu kiwata dabbobin zakka su ma an raba za a basu a ciki qur'ani ne ne wannan wannan su gurungo da waɗanda ake rarrasan zuciyarsu don su yi imani kaga wannan na hunayin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba wanda har wannan wannan jiki ya ce wannan jiki ne wanda ya adalci wannan ɗin akwai waɗanda ba su ma su kulista ba amma annabi sallallahu alaihi ya ba su waɗanda sun ɗan fara imani imani da kai kai zuciya ta kuma abu ta siyana ta hannu kuma an ba shi irin su abbas bin gaddas as-sulami shi ma an ba shi imani ko bai zauna a zuciyarsu ba malik bin auf an-nasri shi kan ma da shar'in kawai sai da da shar'in an ba shi raƙumi ɗari ne sanadin kulista manzo Allah ya sallallahu alaihi wasallam wai zai zai mutu ne ko yanzu a bashi da kuɗi ba da ne zai karba yanzu aka yi karba aka bashi aka maida mana duk abin da ya san nasa ne a gari ma aka ci ya nuna aka maida masa sannan wannan kenan irin su tafwar da kuma yasa wannan an sallallahu ya karbi aron sokiyarsa da za a ji a ikali na dole an karbi suke sun kai ɗari a wurinsa wadda suke ma sun fi ɗari sun kai ɗari hudu da aka kuma yake aka maida mun suke a nisan wurin shi ma a ba shi raƙon ɗari akwai kuma alƙamari shi ma an ba shi raƙon ɗari sannan akwai wanda aka ba shi a cikin su bai kai ɗari ba da ya ji tsalla ya gani sauran ya yi yawa sai ya fara waka yana cewa yanzu ni ne za a bani rakumi kasar da su wani ɗan dangin wani nikinar annabi ya ce za ta kai ikta wani ni sa na ku yan koma harshen sa to kaga sabai da gwarawa ne sai dai su kwantar da shi su nemi almaka shi su kama harshen su ɗauko su har zaune ya kashe shi da aiki amma da yake suna da fasaha larabawa ne ana gane ma ku yankon mu harshensa sai suka ɗebo ramuwan suka rike jibga musu harshe da shi an yanke harshe amma kalmar da manzara zai ba ƙiƙaru an ni misalan ba wa'ayi ba yadda da ya zama ku yanko masu kace akwai ya mutu da guri da annabi ya yi da zama kai ku yanko wannan ko da ta tsawon shi a tsawo amma da yana da fasaha ba wanda ya kama shi da kokowa rabu ma kan sa ba ya kama shi har sai ya yi waka yi ne to wannan kenan kaga wani mu'allafa su gurubu wanda ake rasa suka kan su don imani da tsauri sannan amur a zamaninsa ya ce wani wa'annan fati gurubu yake cewa yanzu musulunci ya yi kwari bai bukatar ya ba wani wani wa'annan fati gurubu ko dai mutane su tafi imani ko kuma ta kwaji to a nan sai wajen su ce to wannan saukewa da umaru ya yi ya yi gwagwa ga ja'a zamani ne a malaman tarihi wajen suna cewa tun da aya ba su sauka ba ta yi nuskar wani wa'annan fati gurubu suna ciki wani a zamani ke bayyanarwa in al'umma ta sake shiga rauni tana buƙatar wani wanda yake kafiri mai sassauci da in an ba shi zakar sha'iri ya musulunta ko ya sassauta ko ana iya ba shi zakar rashi zuciyarsa lokacin da aka wadata kuma gaban su kamar zamanin umar din ya ɗauki yin fasawa umar domin musamman wani ma'anar su guru wasu ƙiƙadi bi ma'ana shi fakke ƙiƙadi fakku raƙaba na wancan sura wasu rikari mutum ne an rubuta masa mukataba wanda zina ya fago da kitabu min mama da aimanuhu fa katibu min alintu fi khairan fa atu min malin lahi alladhi ataku wadanda suka nemi bayi ne musulmai sai suka je suka nemi masu dan su rubuta musu fansa su fashi kansu zama 'ya'ya to in sun nemi ku rubuta musu za su ku rubuta musu kai in zakka ta ji girma dukiyar Allah ku ɗauka a ciki ku ba su don su biya fansa fa atuhum min malin lahi alladhi ataku wa fi fakir qali da sirri qali wa zalimina da kuma wanda yake mai kuɗi ne amma yau ba su suka sun cinye kadarori da kuɗinsa in wannan ya samu shi ma a taimaka masa sai na ma'azu dan jabal Allah ya kara masa yarda matashi ne malami dan kasuwa ne ilimi shi ne wanda ya samu soyayyar Allah da manzo har Allah ke rantse masa wallahi inni da uku da ma wallahi ina son ka ba su sallallahu alaihi wasallam yace dan haka wala ta fala ta da an ta kula bi sura kulli salati Allahumma anta salamu wa minka salamu wa ilayka salamu تبارك وتعالى يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تفلح الناس اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وأنا ولدي ولد المعاذ النبي بشر صلى الله عليه وسلم صحيح to ma'azu ya taɓa samun irin wannan bankruptcy abin da ake cewa bankruptcy wato a bashi ya cinye ma kuɗi ka samu kaya ya zama yau in ka biya kuɗin nan ba ka da komai ma'azu sai masu jin zamani suka kawo ƙarar sa wurin ya rasu layi ga ma'azu nan muna jin zamani mun fi shi mun fi shi har yau yana yawan sadaka da yawan kyauta sai ba shi ya cinye kuɗin kuma ya saba da alheri har cin ba shi ya yi a nan da nasarar sai ya roƙi su kreditor ɗinsa masu jin zamani ya ce ku ɗaga masa kama mana suka ce wallahi ya rasu da in mun daga masa kafa kuma mun zama da shi mu ma ka yanka da mu har ranar hadisi ya ce da sa bakin wani zai sa a daga wanda ake yi bashi kafa da an daga wa masu tun da annabi ke sa baki masu bin bashi nan musu kane su ma ba amma duka ba da uji ya rasu da wallahi in muka suke masa kuma mun zama bankram da wushi ya za a yi annabi rasu ya zo ma'azu ka yi hakuri a tattaro ba su kadarorin ma'azu duka aka je aka yi bani kadarorin sa duka wanda zai iya biyan waɗanda su yake bin su bashi aka biya ya ce masa karka da ba biya shi da kadorin ka duka ni kuma zan ba ka wani aiki da Allah zai ɗaure ta sai arzikin ka kai jama'a za ku kama shi za ku ɗauka ko wani wuri zai ba shi ba wuri zai ba shi ba wani to za shi ne ba shi gwamna ya naɗa shi gwamna ya wani naɗa shi ya tura shi gwamnan yaman ya ɗaura shi ya je ya karɓo zakka ta mutanen yaman nan baya maganar corruption a bayyana mu bi karatu a hankali ya naɗa shi gwamnan yaman shi zai karɓo zakka ku ji duk inda Allah zai ɗaura masa sana'arsu ba da ya dukiyar musulmi ko wata dukiyar gwamnati ba a'a ku ji abin da zai faru ma'aruf da ya je yaman da littafin da manzon Allah ya bari sana'arsu na zakka cewa ba a cikin zakkar raƙumi sai sun kai biyar a ba da ɗan akuya in sun kai goma a ba da akuya biyu sha biyar akuya uku ashirin akuya hudu da suka yi ashirin da tana ba ta suci masali sai suka talatin da tana ba ta suci da duri sai suka yi arba'in da shida a ba da dinkatun sai suka yi suci da ɗaya a ba da gazatun sai suka yi saba'in da tana ba da dinta da duri haka dai har zuwa ƙarshe ga na tumaki ga na awaki ga na da ni sanar da ya rubuta masa da ya kai musu sai suka tara zakkocin suka kawo da suka kawo dama na da yake ka sanar da su cewa zakan nan tuhurar min agniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim za ka kawo wajen masu kuɗin su a maida wa talakawan su sai a ji da yau za a kawo nan Madina to su mutanen saboda soyayya suka ce ba mu ga manzon Allah ba amma Allah na son mu mun ga dan sabon to ga zakka na Allah mu ba kai kuma a matsayin da na samu annabi da wannan kyauta ko mu ga annabi mun ga wanda ya ga annabi mun ga dan sakon manzo Allah mun ga dan sakon dan sakon Allah mun ga manzon manzon Allah suka yi tsara mu kyau suka da dabbobi da yawa suka tambaye shi suka ce ka ce a duk ishirin da biyar za mu bada wacce wata na guda talatin da shida a da hafsa talatin da biyar a lokacin za ba da wacce uwar ta ke shayarwa to waɗannan goma na tsakani daga sittin da ɗaya har zuwa saba'in da biyar waɗannan da yake tsakani su kome da hukunci ya ce wallahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam komai akai ba ubangi sai na koma mutum ya tambaye shi da ma'aru ya tattara zakkan ya raba ragowa sun rubuta kyauta da aka ba shi sai ya koro ya dawo da wannan fatawa yana zuwa madina sai ya samu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a cikin sanyar ya zo da wannan fata zai tafi madarasa ma har an yi da na'isar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har an yi mubaya a wasu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ya kora wannan sako da zakka da kyauta da aka bashi ya kawo khalifa Abubakar ya ce Abubakar gashi wato abinda ya kawo da na Abubakar cewa gashi yadda muka yi da su ga zakka ga kyauta da aka bani sun da na bakar umar na zaune a wurin ya ce ga wanda aka bani na zakka wannan kuma sun bani ne umar ya ce wallahi ba ya zama nan nan muna zaune shi ma hadisin bukari ya rawaito shi na ibnul ibnul ibnul atiya atika ya ce muna zaune ibnul atiya ya ce muna zaune kowa na dan sakon manzon Allah ne akan zakka ana ji wannan bawan Allah da ya kawo ya ce haza lakum wa haza ni ya so na ga wanda ka aike wannan kuma daga ta aka mai kyauta a nan zara zara mutai shi ko ta ga bisa ta yi ja alama a mata masa ya dan ma ya so da ya rata ya dau sanda ya hawo mun bai ma balu aqwami astanimu bima bima sa'amana lillah فيأتي أهلهم فيقول هذا لي هذا لكم وهذا لي هل لا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى إليه أم لا والذي نفس محمد بيده yana cewa ya samu ɗayan ku ne in naɗa shi aikin da Allah ya naɗa ni in ce ya karɓo zakka sai ya zuce mu wai ga na ku ga wannan me ya hana ya zauna a ɗakin baban da ko ɗakin jaji masa ya gabo za a fashi wallahi na rantse da wanda ran muhammadu ke tafi ikon da in akuya ce ko da kuma ya ɗauka ya tsina su zai fito da ta fili kiyama tana hauki ya gani a fili kiyama ya ce ya muhammadu da ke da ke ce a'a in ka ɗakin to wannan ba Allah da ya ka sai mai da wanda aka bashi na hada umar yake da wannan dalilin ma'azu ba ka da yanci ta ce wannan abu abu muka yake a kirkin ma'azu da bane aiki da ke da bane shi musamman ma'azu a ɗaya ce zan naɗa ka inda za ka ɗaukar sai arziki musamman in ji mamman Allah ka gyara masa da ransa irin irin da kusa yadda zan ɗauki ba ka inda za ka ɗaura su sai arziki duk muna wurin da haka ya gaya mu dalilin ma na shi da haka ma'azu ko wajen kofi suka tafi da jinda in ji abu sai korafin da jinda da yadda sai wani waɗansu mala'iku guda biyu suka yi shi za su kashe wuta sai ga sai kawo mu da kwato shi da ya baka da sani da ne sun sama sai kora da kuma sai ya umar ya ce ga mafi ne sai wani ce da yau da umar suna za su sauka a bakar to ka san ba wanda ya ke bakar adadin ne ki ya ji abu ka ce to wannan ta fi da kanka ka ta komai duk da haka ma azu da ta zo zai yi umar umar ya ta ba gobe ka ce da ke da da ai ai ce in ba ana gobe ya ce kai su da ana kuma ya mutu ko to ga ya ji tsoro da ya kwato shi da bawai malaiku ne da ba gobe ya ce suna hoga ya ce kai su wannan saboda Allah yana so ya wanke Umar a zuciyar ma'azu kada daura ko Umar baya son shi da bai gane Umar na son shi wannan shi ake a musulunci akwai mutumin da gwamnati ba ta bari irin sarki saboda in ya talauce al'umma ta talauce shi ya sa annabi ya tura ma'azu don ya ɗaura cikin arzikinsa kar ya yi ma'azu kar ya yi al'umma mutum ne mai sadaka ne ciyarwa irinsa ba a so kare ko ya kare gwamnati za ta ba shi wani aiki ko wani abu don ya ɗaura cikin arzikinsa don al'umma ba ta ta yake ciyarwa wannan shi ne kawai wanda manzo Allah ya ba ka ga ba kuma gwamnati ya sata ba ba na zakari ya cinye ba annabi ya so ta cikin za a ba shi kyautu suka shi sa ya tura shi to wannan shi ne wasu wangani ne wanda ba shi ya ci ne wasu yi sabi layi da masu jihadi saboda Allah masu yaƙi mujahidai ko suna da sunan da ta za a ba su a wannan marar kuma wanda suke tsaye kan ayyukan addini da yaɗa shi su ne wasu sabi layi wannan lokaci waɗansu suna jawo hisabi wani aiki na hisabi lai gina rijiyar burtsatse gina masallaci gina makaranta a a to sauran guda shi da kwakwalin ba su hisabi lai zai gina ai ba zai yi ba dole zama da hisabi lai yadda da yake a fasarar zamanin sa akwai cewa mujahidai ake nufi har gobe ma masu yi wa addini aiki su ne mujahidai yanzu su ake nufi wannan sabili da kuma matashi da a garin su ne kuɗi ne amma yanzu abin da zai sha ma sai ya sa wurin kwana ma sai ya ce ma to in an fito da ka a bashi duk da dai yanzu duk da mutum yake na tare da kuɗin sa kamar yadda muka wani a karatun ba cewa bankuna sun yi usuli ma'arifa ta kai da go'ina Allah na go'ina da aka bi da kake kuɗin ka na hannun Allah suna wannan ka kana lafawa sai ka kai kuɗin ka dan Allah na wuri to wasi sabilillahi wannan sabili فريدة من الله وإن أصناف guda takwas da aka yi safa malamai sun yi saɓani da wai idan ka fita da ka sai ka ba wa waɗannan guda takwas dole ko kuma wato nau'e nau'e takwas ɗin nan kowane nau'i ya samu a zakar sannan ta inganta ko ya kowane nau'i ka ba wa yayi ma'ana in ka samu tafsirai ba za su fi da ruwa dukkan zakar ka ta yi ko ka ba musu ne ba ba mu ne ba ko ka ba mu al'ali ne a ya ka ba su ko wani wanda ba su ko ko wani a ciki ana sai ma ra'ayi ya bambanta ne akwai imam shafi da masu ra'ayi na sun tafi cewa sai ka samo guda takwas imam malik ce a a kowanne sai ka samu nauyin su wata yan kilas na su ka ba su zakata ne ana nufin sai kake tafi daga shi takwas ne ya zama wani nasara kama da wani baki da suke na babu su ba wannan kuma akwai hadisi wanda imam abu dawud da sun sani ya rawaito daga zayadu haris al-sudani zayadu ya ce na zo wani manzon Allah suna ta ina zaune a gaban sai ga wani mutum ya zo ya rasulullahi atini as-sadaqa ka bani zakka sadaka da ya samu akwai zakka ka kawo za a raba sai yake annabi sallallahu alaihi wasallam inna allaha lan yarda bis sadaqati an yaqsima nabiyyun aw siddiqun فقد قسمها بنفسه فقال انما الصدقات يدي وانا او كما قال ابن معناه annabi sallallahu alaihi zakka Allah bai yarda wani annabi ya raba ba ko wani siddiqi Allah da kansa ya raba dan haka bari in biya ma a mutum ta in kana cikin su in ba ka in ba ka ciki ko sai ka yi to wannan ya nuna kenan duk wanda yake cikin su ma in an bashi ya an ba su yayi wallahi shi Allah alimu masani ne hakimun bai kaga a a ayar babu يمحي آية تقول آية فريدة من الله إن الله كان عليما حكيما يدري والله عليم حكيم تقول هذا لو كنت ولدك تو أي وان يا شباب تسد تو أي وان شيء الله الله تقوى إني كما تقوى حكمة ذاك يدي ربا قوة بيدي كمان الله يكاي ربنا تيجي والله عليم حليم الله تقوى سيئة تقوى حقيقي آه والله عليم حكيم الله شيء شيء
ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالمؤمن يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين ورحمة ويؤمن رحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم
ومنهم الذين يؤذون النبي ويرمونه بالحسن لست خير لكم يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم أتشم منافقة يعني يمشي ومنهم الذين يؤذون النبي أقول ما سنتاج من الله سنة شمسة سنة سنة شوى هو أذن annabi tun magana ka kawo masa yi karɓa yake ko yi karɓa yake ta abu da yake saboda shi an san yana aiki da shari'a in aka ce wani ya ce kaza sai ce a kira shi kai ne ka ce kaza ran ga su kira shi an tsauna su kan wallahi ba ina faɗa ba wallahi ba ina faɗa ba yake na biyu in sun kawo da uzuri na ƙarya suka ce ya bar su kan su zai jihadi suna da uzuri kaza sai ya ce ya kaɗa kai ya ce to masha Allah ba dama ya nema musu gafara wurin Allah ya ce su zauna a gida to sai suna mamaki yadda duk sun ce in an kawo masa karɓa yake ko na ƙarya ne suka shiga ƙarya suka kuzuri na ƙarya suka kawo sai karɓa shi ne suke zundansa wani kuma uku ashe ba su sani ba wato yana karɓa musu zahiri ne tun farko da ba san makarita ne makarita cikin su shi sa a zaki a farka wa an kaɗi ba a san sallam dan mai ma ka musu ne har kai yadda da ujirin na sallah da ya a wai kullum wa'udun shi ne na Allah ke masa wata kullum to khairin lakum yumin billahi wa yumin bil mu'minina ai ko da ma ne ci abu da aka faɗa ci yake karku manta wannan cin nasa da shi ne ya karɓo wahayi da wajen Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala da shi ne kuma yake saurara matsalolin mu'minai yana warware musu kuma da shi ne wato mu'minai suka gaskata shi da shi ne kuma ya gaskata wurin Allah ورحمة تنرام عليه عليه الصلاة والسلام للذين آمنوا منكم رحمة أما ولن لهم الإيمان أجدونكم ولن لهم الإيمان فوقك سابان هكذا والذين يريدون رسول الله ولن نسيك ذات ولا ترمى da yin magana da mara daɗi a bayan a bayan sun karɓi da sallallahu alaihi wasallam su sani da huma azabu nabiyyi azaba ne ya tabbata kansu
يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا
عندكم ليردوكم والله ورسوله أحق أن يردوه إن كانوا مؤمنين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ترن da suka zo maka rantsuwa cewa ga uzuri ba za su samu zuwa jihadi da kai ba sai su yi kurantarar su wallahi suna tare da ku wallahi ga dalilin su wallahi kaza da kaza don su yarda da ku bayan kuma ƙarya suke wallahu wa rasuluhu haqqu an yurduhu suna yi don samu karɓa wajen annabi wajen mu'minai ƙarya suke yi ai Allah da manzonsa da su ma da su mutanen ciki ne mu'minai ba wanda ya kamata su yarda kamar Allah da manzonsa Allah kuma ba abin da zai sa ya yarda da bawa su gaskiya mutum bai da tabbata sun samu yardar Allah ba ayyuto in kanu mu'minin in har daga cikin su mu'minan gaskiya ne
ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم
ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله وأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الفكر العظيم شين يلا بسني بني يعلم أن من يحادد الله دول دي حنرقا da Allah Allah ya yi damu shi ya hau ma'ana ya raba gari da Allah man yi shaƙiƙin la man yi hadisin la la ta jibi ƙauman yumin na billahi wajen rakin yuhadduna man haddasa wa rasulahu ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أشيرتهم duk wanda ya zama ya raba hanya da Allah da manzonsa to ya sani ba su san cewa nara jahannama wutar jahannama ta tabbata gare shi ba kare da fiya wutar jahannama ko ko na sakan ɗaya ne bala'in ta ya isa barantana kwana ɗaya barantana kwana ɗari barantana kwana biyu ba a dawwama za su dindindin a cikin ta kare da fiya wannan ne ذلك الكفر العظيم حقيقة تابوا من جرما شيء تفتح دولا إذا موت الجهنم يموت يقوم موت الجهنم وأن التاجر شيء تاجر
يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تعلمون يعذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تعذرون wannan su an samu ku shayi cikin munafukai waɗanda suke cewa an samu su a cikin suna cewa ni da a ce ƙur'ani ya sauko ya faɗi a cikin abin da muke faɗi kan muhammadu to gara a ajiye cikin jama'a mun kula na ɗari ya fi mun sauki to wannan magana ma da wani sauko a wakani ma wai yana ko wai yana ga ba kun wanda a ce wata aya ce wata tona asirin maganganun da suke a baya idan annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi gara a ajiye cikin taron jama'a a masa kula na ɗari to wannan fakin cewa yana tsoro a tona asirin samanin masu aiki da يعذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنزل بما في قلوبهم يا رسول الله منافقين سنة قرون سوى أفوقا كوات سورة تنزل بعد الآبائي تباس الآبائي أدل يكون شعر سورة تنكاتب سورة مسؤولين قل بك يا رسول استهزئوا وتلك بدأ وإن يكون إستلتي إن الله مخرج ما تاترون Allah zai tona asirin wajen da kuke yi
ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسولي كنت تفعلون لا تعتذرونكم cewa wani in sa'asau wannan kuma wato su ba da wadiya da abokansa sun munafukai sun fita tare da manzon Allah suna da yakin tabuka to ka san shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba a take masa baya sai dai a tafi gefe da gefe ko a yi gaba yana cewa kallon zuharin mala'ika ku bar baya na mala'iku ki take mun baya shi yasa shi sai kola yana yabata shi wani yana cewa yasuqu sihaban wal mala'iku tasbahu wato yana kowane sahabbai gaba mala'iku sahabbai na mai zaki a gaba mala'iku kuma na take mara to sun dan yi gaba da manzo Allah sa ta rawi tafiya sai ni ɗaya su yi dubu da yake ka gaba wai wannan sa wani sarki rufe da su zai yi ciwo a sabon da dukkan wato katangu kafar sha kafar rom a je a cinye wayo a babu yau ban asa sun za ku kama ku mallaka da ‘ya'yansu mata da gunki ku mallake su kuma ku yadda suka faɗa mutum biyu suka faɗa ɗaya sai ya yi shi bai magana ba to sai wannan ayat ta sauka a nan sanar sai ya kira su ya ce ga abin da suke faɗa su ce wallahi ya zama inna ma ku na da hudu wa nan wallahi ba har sun ci kuka ba wasa nake muna da kuka cikin da ke saboda kafin hanya da nisa tun daga madina har ta kuka ai da nisa da haka dole adadin abin gira to wallahi muna rage nisan hanya ne kawai dai muna gira amma ba wai har sun shuka ba to shi ne Allah ke su a'a a'a adullahi wa ayati wa rasuli kullu mutarrima ko rasa da me za ku rage nisan hanya ko rasa da me za ku gira ku dauku ku dauke wa ku nisan hanya da me za ku yi kilancin ku yi wasa ku da kun wuce wasa ku yi wasa Allah da manzonsa da ayoyinsa da su kuke yin kirkin kuna wasa kuma ya fi abun wasa to lallai na ta ta zo na kafa tun ba da imani ku in dai har kun ya ka to ba ku da wani asali Allah ya ce muku ku ba ku da wani kun ka fi ta ba ku imani in dai ku imani ba ku ba ka ne in yi ba an sa'i ba cikin ku to a san sa'i ba cikin an nan kwanan mujirina in ma an yashe waɗansu wani a cikin ku waɗansu kan za a zartar da su da sun tabbata ne a wurin mutane banza a nan wurin su mutum biyu da suka yi magana su ne to an san fa'ifatu biyu ba an fa'ifatu kuma shi wanda ya dariya shi ne Allah ya ba ku su ba bai ce ko kai dariya kawai shi ne biyu ba an fa'ifatu ko in na ku an fa'ifatu nan ko to shi ne wanda Allah ya sa daga baya Allah ya shige shi ya tuba ya gyara imanin da ya ta kuka ya ce duk da haka Allah ina nema wai yana neman kafara da shahada Allah ya sa ya samu shahada da kuma kafara da ayyar ne jama'a ba kuma magana ne ba su suke magana shi ne da ya amma da kisa shahada a wajen kafara ka ji bikin da manzon a yi magana mara daɗi ka ne ka yi da ya ba ka yi da ne ka duba shi bai ce kuma ba da ya yi amma bayan ya tuba ma Allah ka bi imanin sai da ka ce a'a sai ne wani kafara da hukunci Allah ya sa yi shahada dan ya tabbata Allah ya wuce kuma haka ne samu shahada daga baya to da ta ana fara mutum na
akwai cikiya da ake na wani yaro dan karami mai shekara biyar wanda yake sun fito ne da wanta mai suna usman mansur kan shi wasu yansu mansur yaron daga lokal gwamnati na akudan suka suka fito to ana neman yaron ba gan shi ba ake duk wanda ya sami ganin shi zai kira wannan lamba sifili bakwai sifili takwas biyar hudu shida hudu hudu ɗaya shida ko kuma kai shi wurin magaji zahiri ana ba da turiya ne na ga yaro yana fiye da t-shirt da kuma wando jin shi kimanin shekara biyar ne sun fito ne da wancan mansur yaro ya bata a jiya ana neman shi Allah wani ya samu labari ga lambar waya 070-85-40-4416 ko kuma a nemi magaji zafi sun zo nan tafsiri ne yaro ya bata ta Allah Allah ya zai Allah ma ya ba da shi ga mutum da yana nan da kashi an da dai da ya yi sabon da ya yi sabon da ya yi sabon da ya yi Thank you.